للذين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sake saduwa a cikin darasin mu na biyu don da wani lissafi na hudun mara min adillati al-ahkam ما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني أجياء جنب عمر بابا من قيام كان حديث الجاء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الجاء فإذا كان الماء سنتين من يحمل الخبر هذا الحب حديث نبيل يوم ذا مكان حديث نبيل لما يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء السائل وهو جنب اخرجه مسلم والبخاري لا يقولن احدكم في الماء السائل الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابه wannan hadisi an kai kuma da Abu Hurairah Allah ya kare shi a gare Abu Hurairah ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya da musu Allah tabbata da rishi ya ce la yastasil ahadukum la yastasil ahadukum fil ma'i sa'il la yastasil ahadukum fil ma'i sa'il kada tsayanku ya kuskure ya yi wanka a cikin rayuwa wanda yake kamar ruwa na tafi ko ruwa na tsibiri wanda ba gudana yake ba a tare shi wuri guda a cikin an ɗai da buku kada ɗaya daga cikin ku ya yi wanka a cikin ruwa wanda yake tsaye wa huwa junubun alhalin wannan wanka na gaba gaba ina ba da kun bai wani bukari wannan riwayar muslim ke wani bukari amma a riwayar bukari da abin da ne yake لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري kada sai daga cikin ku ya kuskura ya yi bawadi a cikin ruwa wanda yake tsaye sai ya fassara da cewa allazi ba ya jiri ruwan da ba ya kudu ruwan da yake tsaye ne gida kada mutum ya bawadi a ciki sun fara da kasu da fiji sannan kuma mutum zai wanka cikin ka. to idan kuka lura wata ne wata tana hana yin wanka ne kadai a cikin ruwa wanda yake tsoro wanda ta rabu wannan ruwan kuma tana hana ne abu guda biyu kada mutum ne ba waje a cikin ruwan sannan yake zai wanka a cikin ba duk da hadisin ne yake gaba wani muslimin yanku riwayar imam muslim a yanzu ne yake summa ya fita da duhu sai ke summa ya fita da yanku to akwai bambanci tsakanin fihi da minna domin idan muka ɗauki riwayar farko wacce take fihi kamar ana hana ta kai bawali a cikin ruwan da yake tsaye sannan kuma kace za ka yi wanka da wannan ruwa abin da yake karanyewa daga cikin ka kuma yana komawa amma idan muka ɗauki riwayar birhu wato kinan ka kai bawali a cikin wannan ruwa sannan kuma kace za ka yi ruwa a cikin ka je wani wuri kai wanka da shi idan ba a hana ta ko za ka yi hukunci tsakanin guda biyu ko ko ka ce za ka yanka ko ka ce za ka ɗebi ruwa a wani gobe ko wani matafi ka je wani wuri mai wanka matukar dai mutum ya yi hawa da su dubara halakar da haka an fahimta ku wani abu dawo a ruwanin abu dawo wana ya tafi fihi min al-janaba kada mutum ya kuskura ya ce zai wankan janaba da irin yankan ruwa da muke magana a kan ruwan da yake to idan ka fi riwayar wannan hadisi gwargwadon yadda malam ya fito da ita ɗaya bayan ɗaya za ka samu abu da guda biyu abu na farko halin yin bayani a cikin ruwan da yake tsaye wanda baya gudu ruwan tabbi wanda ba na gulbi ne tafiya ba an gane ku abu na biyu halin yin yanka a cikin ka cikin irin wannan ruwan wanda yake tare wuri guda wanda ba guda na yake ba to da haka sai malami suke sabani suka ce shin menene annabi ya hana ya hana yin wanka ne kadai a irin wancan ruwa ko ya hana yin bawali ne kadai a cikin irin wancan ruwa ko kuma a'a ya hana ta haɗa ababe guda biyu lokaci guda kada ka ce za ka yi bawali kuma ka ce za ka yi wanka a cikin sa sai dai in za ka yi wanka kadai ka yi kadai ka yi wanka in kuma ko bawali ka tabbatar da za ka yi wanka cikin gaba wajen kuma malaman suka ce ya hana abu na farko ne shi ne ba za ka yi wanka a ciki ba ko wato ba za ka yi wanka a ciki ba wajen suka ce ya hana abu na biyu ne bai hana suka ce za ka yi bawa a ciki ba wajen suka ce a'a haɗa abu guda biyu lokaci guda shi ne ya hana ka amma dan ka sai ba ka da mai ina ka ko ba ka ka je ka samu ruwa ko suka ce za ka yi bawa ne sannan kuma ka je ba ka yi wanka da shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkanin al'amari ne abin da ya fi cewa shi a cikin hadisin shi ne wato haɗa abu guda biyu lokaci guda amma hadisin dan take a wasu ruwayoyin yanka yana nuna kuma har yanzu dai ko da ba za su yanka ba ba ya halatta su duk ko guda biyu wannan an fahimta ko sannan kuma nan take yana hana mutum ya je wankan jaraba irin wannan ruwan da yake tare da gudu ba to abin ka ba a nan gudu shari'a ta hana a yi wannan mun riga mun gabatar a baya cewa ruwa idan ya zanto mai yawa na gasa kaɗan ta faɗa ciki wadda ba ta tasiri wajen canja ɗaya daga cikin sufofin ta guda uku canjawa mai rinjaye su ne ne launinsa ko kankanansa ko kankansa matukar na gasa kaɗan ce ruwan yana da yawa ta yadda ta tasiri wajen canja shi har yi zan sun yana da su ta fuskan launi ko dandano ko kankanta muka ce wannan ruwa yana nan a matsayin su na mai ruwa mai kyau. To zai da kuke ga ruwa farki guda kududdudi guda ruwan sama ya kai ya biya sau. Ko mutum daya ko mutum biyu suka je suka bawa biya su. Da zai nan bawa mutum iya tasiri a wannan ruwan ya canza su zama mutum. Saboda mutum sun da su zama mutum. Da amma da mutum suka da annabi ya hana mutum. hikimar hali a nan gurin ta zama mutum da aka hana ka an hana ni an hana ta an hana ku an hana ku da ba in ya aka da aka dama gare ni dai wannan ya zama kaza a da kowa ne in na mutum da ya sa zai yana da su ba sai mutane suka mai da wani wajen yin ba wani wata makarana ta da yawan bidiyo da gari sai sun da yawan sai sun da zama da kusa da zaran ya canza ya zama da kusa in dai ba dalili na rayuwa dan Allah ya ce Allah min al-mal kullu shay'in hayy dukkan wani abu wanda yake mai rai idan kun ta ala ya kaddara rayuwa ta ba ku gudana da shi ruwa ku ji sa jan amini ne kan ruwa har da shi ne ubangiji ke ba da da haka ba ya so a dogon tafi ko a wulakan tafi don saboda haka ne ruwan da yake tare ko kai ba za ka amfana da shi ba ta hanyar kaza ko ba za ka amfana da shi ba ta hanyar wanke tufafinsa ko ba za ka amfana da shi ba ta hanyar al'amuran sa na rayuwa ne da gobe to wani na bukatar sa in ko da ba ku bukace shi ba a dabbobi za ku bukace shi in dabbobi ba ku bukace shi ba shuka za ku bukace ina fata an fahimta to dan haka wannan dai kulawar addinin musulunci ne dangane da abin da duk kuka yi na gari na tattalin arziki da jama'a musamman kamar ruwa wanda rayuwa ba ta gudana dole sai da shi sai kasance shari'a ta ana wulakantar da shi dan kar a tozantar da shi ko bukatar neman kansa ina ba ta kun fahimta da kyau wato kenan ka ga a ce hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam yi cewa kar mutum ya bawaji a ruwan da yake tsaye ba ya gudana ba wai dai sun mutum ya yi bawaji ruwan ya nufi su ba gaba ɗayansa a sakamakon wannan bawajin guda ɗaya a'a sun saboda kada buɗe kofa ga mutum ɗaya domin sun buɗe kofa ga dukkan mutane har a zuwa gurɓata su gaba ɗaya da ko an haramta ba su so su yi amfani ina ba kun bayyana haka ana wanka din dan sun kasance ba wai dan wankan mutum ɗaya zai sa ruwan lalace ba saboda in aka mayar da hakan zama al'ada sai ya zanto wannan kasa an so zantar da ruwan ba kan gani to hannun idan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ka yi kaza da umarni idan ya zo daga annabi cewa yi kaza hannun nan iri biyu ne haka kuma umarnin nan iri biyu ne duk inda shari'a ce kada ka yi kaza to zai zama kai da cikin biyu kada ka yi domin idan ka yi haramun kada ka yi domin idan ta yi masa rufi wato hannu yana fa'idantar da haramci ne ko kan hanci kamar da kuma umarni kuma shi ma yana amfanin da daga cikin al'amuran da bazu ko ne ya fa'idantar da wajabci ko ya fa'idantar da ne mutahabbai mutahabbai ko dai umarni ya zama to na wajibi ke da dole ne kai ko umarni ya zama to na mutahabbi ta yadda wato ainihin na abin nan mutahabbi ce da in kai kana da ladan ba kuma ba ba wanda kanka to sai ma mun suke cewa wannan hani da annabi cewa kada ka yi bawali a cikin ruwa wanda ke tsaye baya gudana ko kada ka yi wanka a cikin ruwa wanda ke tsaye baya gudana wannan hani da yake fa'idantarwa shin hani ne na haramci ko hani ne na karhanci idan muka ce hani ne na haramci domin duka mutumin da ya yi wanka ko ya yi bawali da ruwan da ke tare baya gudana wato kenan ya kayya umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai jin tsoron ubangiji ya kama su da azaba tun da umarnin mun dauki halin mun dauki shi a matsayin mu harama idan yake muka ce hannun abin da yake fa'idantarwa karhanci kenan dukkan mutumin da ya je yayi ba ya zunubi a kansa sai dai rashin yin shi ya ba alkhairi ta mutum ina da mun bayyana to dukkan da wannan shine tattaunawa da malamai suke yi karkashin wato ainihin waɗannan al'amura a takaice dai a asalin ka'idar sananniya a wurin malaman usul suka yi duk inda umarnin ya zo ana ɗaukar shi a matsayin wajen sai in an samu wata karina wata alama da ke kaunar da shi daga wajen shi ta mai shi masu haɓar haka duk inda amin ya zo ana ɗaukar shi a matsayin haram sai in an samu wata alama da ka iya ɗauke shi daga haramci ta kai shi zuwa ga hanci sannan a amfani da ita ta wani hanya wato kaga kenan dangantakar kawo wannan hadisi a karkashin babin mu matashiyar maganar mai zamba kuma ta ba lokacin da muke magana a kansa kitabu saharati babul miyaki wato kaga anan gurin muna magana ne kan hukuncin ruwa na kaski wanda yake tare wuri guda wannan ruwa na kaski asalinka ruwa mai mai sarki a daji yake a cikin gari yake asalinka ruwa mai mai sarki za ka iya alwala da shi za ka iya wanka da shi sai in baya halatta mutane su ji ce za su yi kaza a ciki za su yi kaza a ciki saboda yin su sun idan sun yi za su gurɓata su daga asalin halittar ta farko ta sarki yau da gobe ya canza ya zama mu ya zama ba mu sarki ba ka ga kenan hannun da ake sa sarki kaza wannan hannun da ke nan da ta asalin hukunci su shine ne ana ɗaukar shi a matsayin ruwa da su kun bai da ku to da kyau hadisi na gaba da hadisi na tara kenan yace wa an rajulun sahiban nabiyyi sallallahu wa an rajulun sahiban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an tattasil al mar'atu bi fadl ar rajuli aw ar rajulu bi fadl al mar'a wa yadkarita jami'an akhrajahu abu daud wal nasa'i wa isnaduhu sahihun wa an rajulin سجد النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo wannan hadisi daga wani mutum wanda ya abokanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana shi wannan mutum wanda ke cikin sahabbai yace na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tattasil al-mar'atu bi fadl ar-rajul yace annabi ya yi hani an tattasil al-mar'atu mace ta ce za ta yi wanka بفضل الرجل دا روان دا نمجي وانكره او الرجل بفضل المرأة هو نمجي كوزي وانكا دا روان دا مجتك وانكره النبي يعلى وانكا kada namiji ya wanka da ruwan da mace ta wanka da shi kada mace ta ci za ta wanka da ruwan da namiji ya wanka da shi to nan wani irin ne ake nufi da fadl da rajuli ko fadl da mar'a shi da aka ce ba wai a samu bokiti da ruwa ta tsiba tana farawa a cikin ta da wanka ragowar ciki wannan ba shi ake nufi ba abin da ake nufi ruwa ne a tare cikin daro babba ko irin ba su nan na wanka a tare an toshe ko ba ta sai da baya fita sai ta shiga sai wanka to kuma namiji ya zo ce zai shiga ciki shi kuma ya wanka to shi ne ake nufin ba zai yi ba ko shi namiji ya shiga cikin ruwan ya wanka ruwan na tare ba gudana ya ba yana tare cikin wani babu mai faɗi ya shiga ya wanka sannan kuma ita kuma ta kai za su zo ta yi wannan shi ne a cikin da suke da kuma da idan wadansu suna fasara su ce ragowar ruwan da mace ta wanka ko ragowar ruwan da namiji ya wanka wannan ba ku dace ka dai idan ragowar ka je da cikin gobe kake ji ba ka zuwa a cikin da sun yi saura wannan ba za ka ji da ko ina cikin gobe kake ji ba ka zuwa a cikin da sun yi saura ka ga ba za ka kace wanka ba abin da ake nufi ruwan da ke zuba cikin ta yana taruwa wani guda ne kamar suna wanka a cikin dare ko wanka sun nan na wanka na zamani ya yi wani ba zai yi zai zama da da kai ko mu kada da ba ina ba da hankali ta aini to a nan gurin menene hikimar cewa ba za su yi ba yanzu ga tambaya ruwa ba a tare wuri guda da ko na wuri yanzu su ga ciki ko wanka su ga tsoron da to wannan ruwa ya zama na gida don da ya zama da wanka ko wace in shiga ko wanka ta fita to wannan wankan da sai a ciki ko wankan da ya a ciki to wannan ya na wata ruwan kenan ya zama najasa yanzu an ba ba ba ba kudu su sa ba ba komai su sa ba ruwa ne a gari da garama duka su kowa wankan da na bai ai wanka ko mutu su su yi cikin su ba wanda ya wani ba cikin su wanda ba wanka ba ba wani ba kuma haka wani ta su ta ta ta to wannan ruwan ya zama da ta an koyi da ku to amma bai dade hikimar cewa kada su wannan hannun da annabi ya yi to wannan hannun hali ne na karhan ba da haram ba dalili zai bayyana daga baya za mu kuma annabi ya yi wanka da ragowar da irin wannan ruwan wanda ba su wanka an fahimta ku yanzu a kan gurin ya hada saboda barin hakan shi ne ya fi dacewa amma da an yi ba aikin haram shi ne ma'anar da haram su ba su zama ba ba wani sannan an da ya zama da dubar asu bi farko rajuli aw rajulu bi farko mar'atu sai ce wani ya tsarifa da ni'at dukkan su rinka kan fata ne amma kar su shiga cikin ruwan su wanka su bar su su rinka kan fata da hannu suna zuba wa shi ne wani ya kare ba a cikin duniya wannan hadisi ya tare da ku abu dawo wani nasa'i wani suna da kuma sahifa imam abu dawo da nasa'i suka rawaito hadisi ko ba mai ce wani suna da ku sahifa hadisin kuma sanadin sa inda idan an ce al-sanad ko an ce al-sanad duk dai ma'anar ku daya abinda ake nufi سلسلة الرجال المنتهية إلى السلف سلسلة الرجال المنتهية إلى السلف جيرا جانا ماذا في السنة الإمام البخاري يمكن حدثنا أبو جبار قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان وأنا يقام حديثي يأتي وأنا يقام حديثي يأتي وأنا يقام حديثي أنت تقول أبو هريرة النبي يأتي to jerin magajin nan da ke tun daga kan malamin bukari zuwa ga malamin malamin da zuwa ga biyu mata zuwa ga biyu mata har yi zuwa kan sahabi wanda shi yi kuma kan abin daga bakin annabi jerin wannan magajin shi da ake kira da suna as-sanad ko a ce ne al-isnad ko ku ce masa as-sanad ko ku ce masa al-isnad shi ma da shi a yaran malaman hadisi sun ce wannan suna da sanadin da ake kira da jerin wannan magajin daga lokacin da aka ce فمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدعى بالذي بيبايا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله تكفيه أظن الذي بيبايا الذي يأتي أكبر أظن بكتن والنزول في كلام مثل إن كان أنت مثل هنا بيجي أنا مثل هم جاء مثل جمع النبي إذا أنت سنة كل رجل أنا مثل بين المرء وده حديث كان حديث وده da ko to sai su isnadu ko sahihu to duk lokacin da suka ji hadisi isnadu ko sahihu kaga ana magana akan jerin magazan duk kowanne ba abin suka a cikin sa ya halatta a roki hadisi wurin sa kuma ka'ida da shi ne idan ka ce wani ya ce wani da ya ji daga wani malam wani kuma ya ji daga wani malam wani ya ji daga wani har mu je kan sahabin da ya ji daga bakin annabi to tun da zan malam zakariya zuwa mutum na karshe da ya ji daga wurin sahabi waɗannan mutane guda biyu kowane mutane ta yi guda yawan ba mafarki ba ne ba fasiki ba ne ba ɗan gida ba ne ba mai wasa da fili ba ne ba mai warki ba ne ba mai fita yawon dare ba ne duk da an masu rayuwar kowa a kowanne karanta ce ake darasi na farko al'adala adal ya zanto yana da riko da addini kenan darasi na biyu har da ya zanto in ya ga yana cewa ya wani yawan mutuwa wani to har da su suke kasa ta suke biyu sai su ce akwai har da sai ke ke da ke shi wato shi ba ya ce cewa idan ya amma da zaran ya ga yana rubutawa kuma duk abin da ya rubuta yana aiki idan ya tashi zai ba ka labarin hadisin da ya sai ya buɗe ya fara kulantara dan su ne rama kaza da wannan da Allah a kan da shi da shi da shi ko ta san yadda ya jiwa da gaba to wannan ana kirga shi a matsayin mahaddata a wajen malaman hadisi amma ka da ka fita ido na ganin ido ko na biyu kuma zai mai hada da kwakwalwarsa wanda ubangiji ya ba ka hadata da kwakwalwa mai kamar kwamfuta da abin da ya wanda ba ta da su a cikin manyan malaman hadisi da sauran zata irin su imamu malik ibn anas irin su imamu bukhari irin su yahya ibn ma'in irin su kana manyan manyan malaman hadisi akwai wanda cikin su inda shiga kasuwa sai su ke kullun sa ya haka domin su da kasuwa a ga shi saboda mai in ba su kullun ba ba sai hana ce magana mai kasu أقول إمام قتادة ابن دعامة عبدالله والذي ما قلت لمحدث قط وعديد آلية يتي فلتقل يا أبو الله محمد فتعلم سواء يتي إن دي يقف أنا فرقوت ونالي أنا جديد هل أبداكم يا أبو في أمين ما كتبت سوداء في بيضاء قط وما سمعت أذناي شيئا إلا وعاه قلبي yake tun da nake ban taɓa rubuta baki cikin fari ba ma'ana ban taɓa amfani da tawada da cikin fari ba sai da rubuta na ya kuma kuma na da kuma ta tarke to akwai wanda a zamanin da da farin da duk da suka wuce yanzu dan kana ganin da suka fara sai kai mamaki da aikin da suka wa musulunci da hidimar da suka ga wasu dai duk da ya kawo mu zuwa mu magana duk wani da da magana idan mu kai shi da da sanadi idan an ce suna da musa yi kun sanadi dai shine jerin gwanan madadin nan ko da kuma ba da sanadi zama ingantacce kowanne wanda ɗaya daga cikin mutanen nan daga daga cikin wannan jerin gwanan su sai an samu yana da adalci sannan yana da hadda adalci sanadin sa ingantacce da haka da hadisi ne wanda ya inganta wannan umarni ne na halaka wanda ke nuna in za su ɗiba su ɗiba haka abin nan ba wani ne su yi tare ba in sun yi tare ya halatta miji da mutum idan sun yi wanka tare ya halatta in kuma ya zo ya ɗiba wanka ya bari tare ka ɗiba tare wannan ya halatta amma da abin da sun ci kar ɗaya daga cikin su ya tsundumi cikin ruwan da ya wanka su ɗiba tare wannan ruwan sai zo yi wani ya tsari ba sai dai su kan fito su yi kowa ya kan fito yi ya bar wannan su sauran وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير بقول ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم حديث الرجل لدى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس هنا في كل مرة كان صحابي له في الأمر غير ما يستوى تدريس ومن أرمى في كتابه أن الذي يستشير بسنة لا جعل الذي يقول عبد الله بن عباس هنا في سنة تأخذ كتابه الدنيا فما تظن النبي يقول لي سيدي متى الدعاء يتي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يا ابن يقول سلم في كل من الدين لأنكم مكفر في القرآن يتا سيدي ذنته قوي وجل تقرأ القرآن بجمع عبد الله بن عبد سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم أن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد ريفي كان يغتسل بفضل ميمونة ya kasance yana yin wanka da ruwan da mai nuna masu tafiya wanka ya rabu da mahawa to kaga kan annabi ya hana a nan kuma ya yi to sai za su ce cewa idan ka haɗa bisan guda biyu menene sakamakon da za su samu halin da annabi ya san ba hannu ne na harin ba halin da ta karɓar yin da a nan gurin yana nufin a aikace a gaji annabi ya aikata wannan na nuna halal ma'ana inda za ka fita cikin ruwa kai wanka sai ka bar sai matar ka zo ta wanka a ciki ya halatta abin da ake maka rubuta da amma ya halatta ba da shi ko kuma abin da kai wato tarkul aulani bari shi yace amma yin ta ko ba zunubi bane ba har haka ita ma in kai ka zo kai wanka ba na ji bane mafi kyau shi ne kar a yi haka ina da kun fahimta wani ashabu sunan يستنى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجلب وصححه الترمذي وابن الله ولأصحاب السنن حديث يا تفتى أولا أصحاب السنن ما أبو سنن وتقول ما حديث من أبو داود أبو داود إمام النسائي الإمام الترمذي الإمام ابن ماجه ولم يدلكم إلا أصحاب السنن تسوء كل من معلمان حديثي sun bi salo daban-daban na wannan hadisi akwai ashabu siha wanda su daban akwai ashabu sunan daban akwai almadani daban akwai alma'azin daban alma'azin jam'i ne na almujam almadani jam'i ne na almusnad as-siha jam'i ne na as-sahih as-sunan kuma hadisi kalolin daban-daban wajen tara hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar misali ashabu siha waɗanda suka wallafa littafin hadisi suka ɗauki alƙawari tsakanin su da ubangiji duk hadisin za su kawo da za su kawo wani hadisin da rauni ba sai sabi shugaban ɗan wannan hadin shine Muhammad ibn Isma'il wato mai littafin Sahih Bukhari imamu muslim yana biye da shi kun bai da kyau sai kuma ashabin sunan idan sun ce sunan suna nufin malamin hadisi ne ya tashi tara hadisai amma sun zaɓi hadisai na fikihu kadai bai ɗauki waɗansu hadisai daban ba hadisin fikihu ko fikihul ibada ko fikihul mu'amala fikihul ibada hukuntar hukuntar azumi zakka haji fikihul mu'amala hukuntar hukuntar kasuwanci da sauran mu'amala ta auratayya da sauran makamantan waɗannan to irin waɗannan su ne su imam abu dawo imam al-tirmidhi imam al-bukhari imam ibn majah waɗannan sun tattara da suke da hadisai ne da suka shafi suke mutanka duk da cewa ba ya ganin waɗansu hadisan a waɗansu babuka amma wannan su ne suka ɗauki rabo mafi ɗauka cikin hadisan da suka tara sannan kuma wani abu su uku alƙawarin cewa sai hadisi da yi kadai za su kawo mafi ta iya kawo sahihi ta iya kawo hasan ta iya kawo bari kuma suna sani lokacin da suka kawo wai dan mutum bai yi wani ba sun san bari ke ne amma dan sun san wani malami cikin malama ya taɓa yin hujjar da shi da aka sai suka kawo dan ka gane in ka ga wannan hujjar da aka yi da hadisin to ka san hadisin bai yi ne ba wajen gara ba dan nasiha ga al'umma ba wai dan ke hujjar da suka kawo ba kuma hujjar da kyau to idan suka ce al-musnad al-musnad ta dole ne wannan ba wanda ba da shi ne mutum ya tara hadisan sahabi guda daya ko hadisan sahabi sama da daya amma ya bi su bisa ga nan kamar yadda ka ɗauki musnad sai ma ma'amur da hamar farko cikin sahabbai zai ɗauki abu da kudu sai ya kawo dukkan hadisan da aka taɓa rusuwa daga jama'a da kudu duk wanda ya kawo da hadisan tauhidi da hadisan alwala da hadisan wanka shi ba ya ba bukan fikihu kawai hadisan yake da yawa ne da na aqida da na alwala da na wanka da na jaranta da na tauhidi da na alwala da na shi da tsara su gaba da sai ya nuna da dukkan hadisan da yake da ba za a hukunta shi sai kuma da Umar bin Khattab sai kuma ya kawo hadisan sa in ya gama da wannan Uthman bin Abdul Aziz in ya gama da wannan Ali bin Abi Talib da haka da haka har ya kawo hadisan da aka kawo da hadisi da shi ya sai to irin wannan salon wannan kan littafin da aka goma tsarin na zaman na kwanci na kira musu an gane ko za a ga wani ya kawo hadisan da hadisai ne kawai wani kuma zai kawo sama da tsaya kowanne da aka yi sunan sunan daga nan sai mota da an ce mota littafin na hadisi amma salon wannan da malamin jiki wajen wallafar sa shi ne shi ya yi karatu wajen malamai da ya yi karatu wajen malam da ya karatu wajen malam dawo ya yi karatu wajen malam mahmud dukkan su ɗin ya yi karatu a wajen hadisan da samu a wajen wannan ba su ne samu a wajen wannan hadisan da samu a wajen wannan sun samu wannan da wannan to idan ya zo wannan a littafin su na hadisi zai fara da hadisan wannan da suka ya kawo su gaba daya sannan ya cigaba da hadisan malam dawo ya kawo su gaba daya ya cigaba da hadisan malam muhammad wannan ya jera maka hadisai ne gwargwadon yadda ya ji su daga wajen wa daga wajen malumanka to idan ka tashi jera maluman naka da wani malami zai fara sai ya jera su a kan tsarin arabic alphabet ya fara da harafin a wani malami ne sunan ya fara da a mai fata ya gama da shi wani malami ne ya fara sunan ya fara da i kamar su ibrahim kamar su ismail kamar su wa dukkan wanda da kuma sunan ya fara da tamma kamar su mana uba mana uwaye duk ya cigaba yana zo mana uba cikin malama a jiki duk ya cigaba sannan mai ba sannan mai haka haka an yi karkan abin to wannan suna ake kira ma'azu wasu وعليكم السلام cikin a dai waɗannan malaman hadisi imamu bukari da imam muslim su ne wanda dama sun ɗauki alƙawari ba za su kawo hadisi ba su sai musamman ya hadisi da kuma sun zama hadisi haka ne duk da cewa wasu malamai suna da cewa kan na ɗauka hadisa amma wasu su so kalili ba su taɓa kawo ba da su nasu kariya ana ɗaukar su jumlatan a jumlace cewa hadisan bukari da hadisan muslim da kuma su ne da zama kuma hadisin da abu dawud imam abu dawud ya faɗa a wani wuri daban yace a tsarin da ya kawo wajen littafin bar hadisi yace a cikin wannan littafi nawa zan ambaci hadisi da ni wa ma za ba abu da kuma wanda ya kamata shi da hadisin hasan kenan sai ce wa ma kana fihi fa'abun kabirun bayyatuhu duk hadisin da ya zama da rauni da tsarin da ya koya da rauni da haka sai su zuwa kasa ya yi to shirin da ake cewa a ganin ma ka kasa ma abu dawo abu dawo ne su lulu ke kuma ba to irin wannan ne sun kusa shi inda ta ce ne a ya ce kuma su yi ya abin da suke gudu ba a wani da samun da ake da su da su yi ne ko da iji ba ba sun jera maka sanadin hadisin kaji ba أيام دي حدثنا فلان قال حدثنا فلان وأنا يا بابا حبيبي يأتي وأنا يا بابا حبيبي عن الذي يأتي أي قالوا in a cikin su ta samu duk sun tsira hadisi ma ya tsira in a cikin su ta samu wanda ke an samu kankan da hadisi ko bai tsira ba sai ya ga lokacin da ya kama wasu ya tsira wasu rasu kudu ya kama wasu kudu ya kama wasu amma a mutum abu da yawa ko da yake a mutum sun mutu a ko da yake da kai da wani zai yawa ita wani abu da yake a mutum sun wani mutum ya ko da yake haka kuma wani ba da da ibn Umar na wani da amma shi ne da yake ko wanda yake da makamashin da zai iya zama wannan sai a hankali a hankali mutum ya koshi da ilimin masalan hadis da ilimin rijal ilimin rijal da wata hadis to sannan ne kuma ya karanci da tafiya da mutum da masalan hadis kamar idan kana da littafin da kuma da mutum da zai ce muka maka yin kokari da hadisi da hukunci akan hadisi idan ka ɗauki littafin talhisul hadis na ibn hajar din kansa zai ce muka maka idan ka ɗauki littafin nasbur raya fi ahadisul hidaya na imam zainab zai ce muka maka da sauran da waɗansu da tafiya wanda suke suna bukatar da hankali amma da kuma ayyuka mu kuma kana hadisin wani ashabus sunani an karbo hadisi daga ashabu sunan malaman hadisin nan guda hudu abu dawud sun yi da sai ibn malik abin da hadisin ke cewa duk da kana ba'd azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallam wani sashi na matan annabi sun yi wanka fi jafnatin wato a cikin kasko jafna wadansu malaman suna fassara shi da kasko wani suka ce ba kasko bane jafna jafna abin tsayar ruwan da ake da shi da shi da harkomi kenan ko ana kira ka kwami a wasu wani wurin ban sannan wajen ya fi kira ka ba to shi ke wannan shi ne shafana ɗaya daga cikin matan ta zo ta yi wanka a cikin dafna wato ko da za a yi fitar da zuwa sai annabi zo kuma na zuwa wannan ruwan ko wannan wanka da kana sai ta ce in ni kuntu zunuba ni ana kasance mai da rafa wankan da ne a cikin wannan ruwan da kuke a tare wankan da na ba ne فقال كان بيتي انما عليك وانتي روح amma ne in kuma ya zo ne bai zubi sai tanjiya ke nan na nufin idan ma an yi ruwa idan ma mutu ta yi wanka cikin ruwa wanda ruwa ne da su ke amma ita duk da ya wanka mutu na kana ba a yi da mutu ya wanka na ba wanda ta hanyar da ya wanka kuma wasu wanda hadisi ne kima da yi hadisi ne da ta ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ka ga ne yake ita kana fa'ata wa zuwa da wani tafi cikin wani mai kwada kowa amma a wani ruwa da kan sa mai kuma da ke hadisin ba ita ce da ke wanka haka kuma ya zai to a hadisin da ke gaba wannan kuma yake an rafi da su gidan da biya an karɓo daga wani mutum da ya abokan da an ba a mutum wannan mutum kowa ya ba an ce wani mutum sun samu amma da ya ce kaza to a ka'ida da mana hadisi kowane mutum sai ka san su kafin ka karɓi hadisi ko ba za ka karɓa ba amma in dai ya shafi cikin sahabbai to ko ka san su ko ba ka san su ba Allah ya riga ya zama maka bincike baka bukatar kula da kanka ka mun ga duk da shi da ake da ga ne ko sai mutum ko mutum gaskiyar sa wannan ana yi dangane da mutanen da suke ba a hakan Allah ba amma duk da abu gaba sai Allah ya hadanta da su sai a galai ba ka cewa ko da aka yi ta hajji ne ko ka san su ko ka san su ko ka san su a kan da وعليكم السلام بالجماعة zuwan da yana cewa wani sun zai wannan wanka ko na bayan wanda bai fara yake hannun su waka kuma sai sai da ya sa hannun sai suna babu ko mai ruwan da yana cewa amma ba zai zama da bai mutu cewa kar mutum ya fito da sa hannun su cikin hannun ya wanke ko duk abin da sai ka kai da zai ai da kuma da ai da ba a kuma da ba a kuma da kamar da a da ruwa idan ka kuma da yin da duk da ba a kai da ba a kai da ba a kuma da rike mun ai da ruwa da da zuriya kana ka a da sun saba wa tunaninka ka ka da ka da ina ba ba ka da da ma da ya ba aka labarin yanzu kun ga wannan ruwan wanka din ko ruwan alwala idan kana kan hadisan bukari za ka ruwan da annabi ke alwala da shi ba ko zaka bari yanzu da ka tsara wa kuma da ka sani ya ta kuna da mun albarkar da kun annabi sallallahu alaihi wasallam yanda kuma ji da ya wannan ya ga wannan ruwa aka wanda ya wanda tsara wa arabu hudaybiya suka fi za ka wanda kadu yaktasiluna ala wudu'i idan da ya alwala da akwai kamar ki faɗa da juna wajen kowa da kan da ko da akwai wajen makarwa sai da ita sana da su ba a kafa wajen wani su yi kuma ma idan yaro da kuma a tsara wannan yana shiga babin da ake kira tabarruki ko fahimci da kyau idan an ce tabarruki kuma neman albarkaci to neman albarka wa baya yiwa a yi ta sai da abin da cikin daji ba tsarin barka su ne da abin da albarka su zan to tabbatacciya albarka su kan annabi tabbatacciya su ta hanyar nasu amma jiki na ko jikinka ko sai dai mutane su zai tsawo in ka ta dama da cewa sai na garne kai ba su tsawo amma ba ka iya zan kuwa da mutu ba ka ba amma annabi ba zan da zan kuwa da mutu rage wannan tabbas din da nake da shi game da kai sai dai sai ta ma da ko ya hukunta ta da irin kan zai da cewa wanda nagari wanda zai yi tsammanin nagari ke ba ku sai samu da ko dangane da ayyukan nan zai da kana da kwanan da wanda da ga wannan tsammanin ne kake dangane da ayyukan nan zahiri amma ba ku san mai zuciya ka tabbata ba ko mai zuciya ka tabbata rage wannan tabbas din na zuci shi ne zai hana in yi tabarruki da ruwan alwalarsa ko kai tabarruki da ruwan alwalarsa amma da aka ku kokko da mutum an bai mutu to ka ga wannan abin da wannan zuma da suke yau su kuskure bakin su ba ɗaliban su canje ko a sha ruwan kwalwalo to wannan duk ne da gaskiya ba su da su ko su cikin jari'a kan zuciya ne kawai mutane dan waye su da su da su da su da وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ورد فيه الكلب ان يغسله سبع مرات أولى هند الإسلام أخرجه مسلم وفي لفظ الله فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن ولا يمكن أن يكون أن تقول لبعض غير أن أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعل كلاد عن سبحانه وتعالى ذكر ظهور إناء أحدكم فلتكون kokon ɗaya daga cikin ku ko bokitin ɗaya daga cikin ku sai ka kuwanta ya za wa daga cikin kalbu idan ka ne ya sanya hankalinka a cikin ka ya ja ruwa an ya ci da ku saba a mazakin karka ko wannan bokitin ko wannan kokon shi ne ka wanke ta hako bakwai ko wula wanda bisura wancan farko ka ta kasa idan kuka ce ruwa a wajen bokitin ko wata roba a gidanka kana da kare yana mana daji sun zo tsoma baki cikin wannan ruwan wuta to wannan ruwan da karen wuta asalin da ya riga zama da za a gudu a nan ba ka tsaya a wata doyi launi ko ɗanɗano ko tsaki ba duka da tsoma baki ba ce ko tsiran guda ne sai ya zubar da shi gaba da in ka gana magana ɗanɗano ko wata a wani ne da ba amma ba ka inda ka zai saba to bayan an zubar da ruwan sai kuma a yi sai a wanke wannan bokiti ko wannan roba a hasko bakwai wankin farko sai an sa kasa kun ga yadda da kyau wato yadda sai ke nuna mana cewa bakin kare a bakin da kusa daga bakin da kamar ya wuce da sauran to shi ne sauran ba da na suka ce to sai ya zanto sauran dangan jikin sama ta yi ulifan jikin da jirgin dangan jikin sama ya fi sauran ya fi hankali
ka wuce zai bi ta ba kare zo da kashi cikin ka sai ka wuce wurin ba ka wurin ka dole da shi a ce kare ma da muke nan tare da wace ake yi kare shari'a ta haramta sai ga wanda ya ajiye shi don ya masa gadin gona ko gida wannan abin amma an kawo mutum ya ajiye shi kowace rana yana rage masa lada
ne wannan da shi to wannan hukuncin wannan tsohon da ko goji ko robar ko zafin shi ne an yi shi da mutum zai wanke shi zaba a mazafi haka bakwai ko lamun da bitura wankin farko sai ya saka sa to a nan ma nan ke saka yi suka ce annabi ya ce a saka wani yaya za a yi wajen saka sa wani hukunci za ka ɗebi ruwa ka zuba a kan da ka har ka jiki sannan ka ɗauka ka gurza ka wanke goji ta jiki waɗansu ka siya a kasar za ka ɗauka ka sa ka cikin bukita sannan ka zuba ruwa sannan ka gurza ka gurza wancan farko ka zubar sannan ka yi na biyu ba nuna ka zubar sannan ka yi na uku ba nuna ka zubar har ka guda ba an bai da ku shi ne wato kula wanda kusa wato wato kula wanda kusa wancan farko mutum ya sadaka to sai ba da suka sake yin sabon cewa da yake ba cewa a zaki shi ne don mutum da don mutum da najisar da kare ta shin a iya yin amfani da wani sinadari daban ba ta ba ka iya amfani da sabulu ka iya amfani da omo akwai da ka iya amfani da sabulu ka iya amfani da soso ba sai ka saka ba ka iya amfani da dukkan wani sinadari da ake kusar da shi da shi haka a maimakon sanya kasa ko ba za ka sa ba suka ce sanya kasa din nan umarni ne daga bakin annabi a matsayin ibada dole ne za a sa ba za mu yi amfani da dukkan wani nau'in sinadari ba sai kasa din tunda annabi ya ce kasa ko bai da kyau haka ga dole sai dai kasa za a nemo ki ko kana da wani abu na gusar da dashi ba za ka yi amfani da shi amma da mu sannan menene hikimar cewa sai ya kai guda bakwai tare da cewa kowace irin najisa ta taba jiki ko ta taba wani wuri inda za ka wanke sau ɗaya matukar ta fita shi ke da ya wadatar amma matukar kare ya sa wani wanki ɗaya baya wadatar wato da kai bakwai duk da ka san cewa kila a wankin farko mai kasan nan lokacin da ka sa na biyu ka ɗaure yi ba su sun yasa ba amma duk da haka sai ka zo mai tarso bakwai to a nan gurin ba a tambayar menene hikima ubangiji ya yi umarni ta hanyar hanyar annabi dole sai an yi bakwai da ba dama a yi kasa da bakwai menene hikima Allah shi ya san me hikima kamar yadda bamu san hikima da ta sa aka sa azhar raka ko za ka sa magriba uku ba aka sa aka bani Allah da yayi umarni mu kawai fi muke dokan to haka wancan ba mu san hikima da hikima an bai da mu wannan hadisi ya karanta ga muslim wa fi lafzin lahu a wani lafazi daban wanda imam muslim din ya rawaito akwai karin fali yurikhu wato mutum ya kwaran yadda ruwan ruwan da kare zuwa baki a zubar da shi ba za a zubar da shi kaga nan ruwan ya zama da shi wani tirmidhi ukura wannan aw gula wannan a riwayar tirmidhi akwai shakka shin wani wanki ne ake sa kasa wankin farko ko na karshe amma wannan hadisin bai ne hadisin farko shine ingantacce cewa wankin farko dai shine ake sa ne kasa ba wankin karshe ba wa na
amana bayani a kan cewa bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin da ya akan cewa ka kar ai bawani ka Allah kuma kar ai wanka ai mana bayani a kan cewa wannan hanyar da kar hanci to ana malam dan kare ne ne ne ne laga ne
a cikin mai a cikin ruwa mai yawa a wannan ko babu ruwa dan wannan hukunci an keɓance shi ne da ruwan goji ko ruwan goji amma ba wani ruwa da ke wannan shari'a ba ke magana dan shari'a sai zuwa kai kenan yana nan ba ki na ra'a zai ci gaba da zuwa a kan to to
malam akan kare ne malam eh kuma ne matsayin kare ne a cikin mutum ka malam kare haramun da kyau haramun ne kyau ka ɗauki ka'ida duk abin da yake najasa to haramun ne kyau ko ka samu nasi ko ka samu nasi dan ka ta da siffar annabi cikin nasara da da najira ya يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرارهم والأغلال لا تنكر yasa ba aka haramta cinikayyarsa yanzu ba su halatta ta sai kare baya halatta kuma ka sayar da kare an fahimta ko kaga amma ya halatta ka ajiye shi a gida don yi maka gari amma shi ya halatta ka sai sai dai ka nemo kyauta da su kai su haramu shi ne aka ce sai in ya zo ya maka larura ka rasa yadda za ka yi ka samu na kyauta kuma kana son lalle ne maka gari ba ka samu na kyauta ba dole sai su yi da kuɗi da wannan sai ka yi kana cin abin a su gani da kuɗin ka kasa wannan ya bai masa da ba ya sani na ma ba haka ba ba ya halatta saboda da kalbi su biyar sun haɗe wani da su yi to amma ta haka kuma shari'a ta halatta maka a yi ga sarrafi a matsayin gadi din ba shari'a ta sa ko mutane masu gadi din amma kuma ta ce ya halatta ta sa gadi kar ku mata tsayawa mutane abu guda ku ce dole sai masu gadi zai ɗaukar karfi ke wata gadi sai ba shi dama ya ce kare don ya ce shi ke nan
matukar ya mutu ba ko wani damfi na jikinsa bai taɓa tufafin ba tufafin yana nan a matsayin da na sarki sai fa in ya mutu ko wani damfi na jikinsa kamar gobinsa idan yana yin gobe to ta goma mutu ba kamar hawayen da sun tsaro na hawaye ta ga zama da sarki wani ba shi da ta zama da amma matukar ba wani rufuba na jikinsa ba wani damkin jikinsa ya taɓa ka ba wannan dan ka taɓa ta babu ko ka fahimta ku
Assalamu alaikum. Malam game da wannan wannan hadisi na kare da abinda ya wanke su bakwai. Akwai wani gida ne da aka mu wata fasawa haka ma da haka din nan. Tsarin da yadda zai yi. Saboda haka na samu dama wanda da tsara ne. Su musulmi. Akwai rijiya wanda akwai guga mutane da yawa da zuwa su guga. A can kuma da kai a cikin rijiya. Ya yi da zuwa kuma sai a je yara da mata suna zuwa su ba amma wani lokaci aka bar sauran ruwa ruwa ruwa a cikin gida saboda haka kuma akwai gaba gida suna zuwa kuma suna lalata su suna tafi shi da suka tafi yanzu da an zuwa nan gida ya wanke har yana daga ma'anar ina ko ba za a wanke ba ya wanke sau bakwai wankin farko da ƙasa
to in ya zama kullum wannan karnukan suna gida sannan kuma gugan na gidan ta hanyar kullum kuma to ba za a za ta yi ji a sama ba inda ba za ta yi sama ba a za ta yi ji a sama ba hanyar lafiya ba sai a fito da shekara ba to a ajiye inda ba za ta yi ai bai ma dace da tsarin kiwon lafiya ba yanayin yadda muke barin rijiyoyin mu a buɗe ko mu ajiye guga ko ya ji abin nan bai dace ba da kiwon lafiya a akwai abubuwan da ko da ba karan ba ko da tsoron wani abin daban mai najasa ko wani abin mai kazanta ya zo ya taɓa maka bai kamata a ce an wasan da guga haka wanda rijiya ko da yake na akwai abin da ko da dace da kiwon lafiya ma bai ba yau inda wurin ya taba inda ya taba da inda ya wuce ya taba nan za ka wuce ruwa za ka zuba ka wanke ruwa za ka zuba ka wanke shi kenan za ka wanke ka wani mutum wani allah eh wani sukan ce ka zuwa cikin gida ma da gara ma da shiga
idan kare na gida ko hoto na gida mala'ikun rama ba su da haka nufin hadisin annabi amma sai kuma aka yi dogaciya wato an kawo exception cewa ba da yake idan karan na gani ka kamar idan gida da hoto kamar wani na gunki haka nan ma malakar hawa ba su cika a yi gunkin mutum ne ko a yi gunkin dabba ko wani ka- ko wani abin da haka mai rai a zo a yi mutum mutumin da malakar hawa ba su cika amma tare da haka annabi ya ba da dama a ajiye yan tsanaka wasan yara wannan ba annabi cikin bukari akwai ko ko yadda ko idan gida akwai yara sai aka ba su yan tsana wannan ya halatta hadisi ne kallon cikin bukari lokacin da aka yi aisha wasu annabi sallallahu alaihi wasallam tana matashiyar ta aka kayan wasu su tafi gidan ba abin da ya dame ta har da doki yar bi biyu wani da zai bai tsara wanda yar kashi ko yar kashi ko yar sana ko yar bebi duk wasu na yau ko mai ko bai zo da kyau saboda na sa akwai malaman da waɗansu wajen karantarwa musamman a makarantun mata aka samu tangarɗa wajen fahimtar wannan sai da yi amfani da hadisi a wanda ya hada aji dukkan abu wanda ke sura to wanda kuma hadisi ne fa an gane ko to kaga am sun yana nan ala umumi illa fi surat takfir surat takfir sai nan to wani da ke hukunci ne da daban idan gida yanzu ba yara da yara sun riga sun girma an musu aure wanda suke wasa ko samari da sun tafi makaranta ba ya halatta aji ya sanar amma da zarar an yi kabara wa kuma sai a kawo da shi kenan ya halatta kun bayin da kyau
idan ba a cikin ruwa ba ne ba idan idan mutane abin da ke wani abu da ke ba a cikin ruwa ne ana iya zuba ba
zubarwa ba kuma sai an wanke وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم اخرجه الاربعه وصححه الترمذي وابن خزيمه وانا حديثي انكر مجد ابو قتاده الانصاري سوى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحرة النبي يا فتاه دندن بكمه هو ماجي annabi ya faɗa dangane da ita yace inna ma inna ha laysa binati ita ba da zata bace wanda ya tambaye shi cewa ya ajiye ruwa zai yi alwala da shi sai kan wani mutum tsohon baki da ja shin ya halatta ya alwala da wannan ruwan ko bai halatta ba sai annabi ce inna ha laysa binati ai ita ba da zata bace ba inna ma hiya min al-qawwa fi alaikum ai ita wa tana cikin masu kai kawo a gidajen wannan babu abu ita ba حديث من أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة haka ban da kyanwa kamar tumaki ko awaki da sun zo sun sha ruwa cikin bokiti wannan ragowar yana nan a matsayinsa da ruwa mai sarki kyansa baya mai sarki da kasa kun fahimta da kyau sai muka karanta hadisin wannan sai mu tsaya kanta wa an anas bin malik radiyallahu anhu qala jaa arabiyyun fa bana fi qa'ifatil masjid فزجره الناس ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقصى قوله أمر أقضى لي فلما قضى يتم الله فلما قضى قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضروب للماء فأغرق عليه متفق عليه وعن انس بن مالك انكر هو حديثي daga انس بن مالك الانصاري wanda wannan yaron gida ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ga hada annabi tsawon shekaru tara ko goma bai taba ce mun ba dan mai kai kaza ko dan mai kai kaza ba a matsayin sa na yaron gidansa saboda hakurin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma ba ban taba mun abin kai me yasa kai kaza yau ban taba mun me yasa ba kai kaza ba saboda hakurin annabin to amma a nan gurin kada ku kalli hakurin annabin kadai kuma ku kalli da'a ita kanta ta anas amma ne duka guda biyu an samu ne saboda kai yau kuma ya kasance wani lokacin ko na hakurin ka saboda mutanen yau kuma suna da kasala irin ta wani lokacin kuma kai ko mun kokarin ka ha ko mutanen yau suna da korafi irin nan wani lokacin za ga gida mai himma ne amma mai gida ne ke da korafi ko ya yaga abu so ke sai ya gane shi wani in ya tashi in ba laifin ya gani ba hankalinsa baya kwanta har sai ya ga yi wani laifi ya ce da ba ya kaza ba wani kuma sakaci ne da wato dai ya kamata kowa ya kiyaye wajibi Anas dan Malik sahabi ne mai falala Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a cewa Allahumma akthir malahu wa waladahu ya Allah ka bashi yawan ya'ya ka bashi yawan dukiya ya ka ga ya sun kai da shi dukiya kuma da ubangiji ya bashi sai ne zan so gonar dabinan za ta sha babban da gonar dabinan kowa a madina dan gonar dabinan kowa tana yin ƴaƴa ne sosai a shekara amma ta nan dan malik so biyu saboda albarkar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam anan dan malik yake ja'a arabiyyun فقال في طائفة المسجد wani mazaunin karkara idan an ce al'arabiyu ana nufin mazaunin karkara ba wai balaraban kawai ba duk mazaunin karkara balarabe ne ko ya fara ne ko waye ne suna ce arabi an gane ko jami'in su sune al'ara ja'a arabiyu wani mazaunin karkara ya zo fa bala fi sa'ifatul masjid sai ya bawani ya fitsari a wani bangare na masallacin annabi fa zajarahu na sai mutane suke masa tsawa bana abu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya hana su ce kai ku kyale ke karasa zuwa yi cikin masallaci kawai yana fitsarin ba abin da ya masa mutane suka yi ta a kan annabi ce ku kyale ke karasa falan ma kaba bau da ku yayin da mutumin nan ya kammala bawalinsa tsaf amaran nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya umarni ke zano bin mimma cewa a kawo ruwan guga guda shine zano fa uhuri ka alai sai aka zuba a cikin wannan mutum ke zaune hadisi ne muttafaqun alayhi yanzu wannan abin da ke nuna mana kasa idan an yi najasa idan najasa ta zuba a kasa sai an wanke kasar ko zuba ruwa kawai a wajen ya wadatar musamman idan yaro ya fa waje a kasa ne a ina ne kai kuma ka san wannan wurin kana yin sallah ko kana yin wani abu na ibada dan sarkakon wajen kawai ruwa za ka ɗebo a gwamnati sai ka zuba ba wai sai ka fashe kasar wajen ka kai tsoro ba an fahimta ko sannan wani hadisi nan take na nuna mana wato yadda annabi ke kiran mutane a hankali zuwa ga addinin musulmi in ba ku masa akwai su su fara wancan mutuwa amma annabi ke kuja ne ke tsara tsakaninsa a lokacin da yake cikin bawalin inda an ce a ce a hana shi da karfin su ya ababai da yawa za su farko dai ba wuri dai zai bata ba kenan tunda dai bolin ya riga fara sai zama ta sannan kuma ya bata cikin sa sannan kuma gashi an yi fada to amma ta annabi ke ku kyale illa sai ta faru ya bace illa biyar ta faru sai aka kyale shi ga magana wani guda ne kuma sai a ɗebo ruwa a zuba a wani kaga a karshe da ya tashi zai tafi sai ya addu'a yace Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarhamma ala ahad ya Allah kai ka ji kan muni da nan Muhammad banda mu karka karka ji kan kowa ya ai kai ne ce zayyar da wasa abu ne mai yalwa yanzu ka take ka kira amar Allah ta shafa kowa ka ce ni da kai ya zami da mu duka ka ya ce musu sun da suka maka ce ne kuma ka bari a takaice dai wannan dangantakar wannan hadisi da wannan babu dangantakar ce cewa idan aka idan ya aka yi bawali a wuri zuba ruwa kawai ya wadatar wurin ya zama mai tsarki ba wai sai an kwace kasar wajen ba kamar da wadansu malamai suka nuna ya ga shi nuna wannan hadisi bukari da muslim suka rawaito na gaba wa annabi da umar radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحان والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsara da musu tabbata da rike yake uhillat lana maytatan wa dabani wato an halatta mana maytatan wa dabani wato an halatta mana mutu iri biyu an halatta mana jini iri biyu sai ce fa amma maytatan amma mutu iri biyu din da aka halatta mana fal jaradu wa fal jaradu fara wa da kuma kifi kaga da fara a garin da ake cin fari kaga ai ba ta bukatar yanka ko mushen ta zai ha ko kifi ba ya bukatar yanka wa amma da ba shi ko nan ki guda biyu da aka hana ta mana an gane ko fasihal wal kabid asihal shi ne saifa wani yanki da ke cikin kayan ciki ko wal kabid kuma wato hanta ke to ma dukkan su asalin su jini ne amma sai ya daskare ya zanto da dabba wato ya daskare kenan daga da ba irin nau'in jini da shari'a ta haramta shine addabul masfuh jini mai faranya wannan haramun ne yin amfani da jini mai faranya amma duk jini daskararre su ne kamar guda biyun nan hanta da kuma abin da ya shafi sai ba wannan halal ne ta amma wannan da dukkan dangin jini kuma zai zama haramun ne ta yanzu ko da jini wannan da za a tara a irin bayan kasan nan daga baya a zo a daskarar da shi har a zo a soya shi wannan duk haramun ne bai halatta musulmi ya an fahimta da kyau ko to wannan hadisi shine malam cewa akhrajahu ahmad wa ibn majah imam ahmad bin hanbal ne ya rawaito shi da ibnu majah wa fihi da'f sai dai hadisin akwai rauni a cikin sanadin sa to hadisin ya zo ta hanya guda biyu hanya ta farko ya zo marfu'i hanya ta biyu ya zo mawqu idan an ce hadisi marfu'i shine hadisin da aka ce annabi ya ce idan an ce hadisi mawqufi kuwa hadisin da aka ce ga wani sahabi ne ya ce an gane ku وما أضيف للنبي المرفوع حتى من وجهه وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر dukkan abin da aka jingina wa sahabi sai ce wannan hadisi ne mawqu suna nufin sahabi ne ya faɗa ba annabi dukkan abin da aka jingina wa annabi sai ce wannan hadisi ne mawqu ya rike na kai bincike shin ya inganta sun jingina wa da aka wa annabi annabi ko ya faɗa ya rike shi ka bincike shin ya inganta ko jingina wa sahabin da aka yi cewa sahabi wani ya faɗa to wannan hadisi a matsayin cewa annabi ne ya faɗe shi da bakinsa hadisi ne mai rauni amma a matsayin cewa abdullahi dan umar ne ya faɗa ya ce an halatta mana jini iri biyu da mulki iri biyu wannan hadisi ne ingantacce lam yasihha marfu'an lakinnahu sahha mawqufan kun bai da kyau hadisin ta fuskar wakafin da aka abdullahi dan umar wannan hadisi ne to ya rage na idan sahabi ya faɗi magana shin maganar sahabi ana kirga ta a matsayin hujja a shari'ance ana hakika maganar sahabi idan ka duba cikin ka'idoji na malaman usul ba a mai ta a matsayin hujja musamman idan an samu wadansu sahabbai sun saba masa amma in sahabi ya yi magana cikin sahabbai ba wanda ya saba masa ta zama hujja ke dan zai zama kamar ijma'i kenan idan ko sahabi ya magana wannan wani sahabi ya saba masa to ta wannan ba hujja bace ta wancan ba hujja bace cikin su wai karfin dalili shine yake magana ta zama hujja kenan an gane ko to amma akwai waɗansu bangarorin maganganu wanda sahabi zai ana ɗaukar su sai dai da annabi ya wannan waɗansu salon magana ne da malaman hadisi suka iya kai kamar a nan gurin sahabi ya ce an halatta mana ko an haramta mana kaga ya ce an halatta mana bai faɗo waye ya halatta musu ba an haramta mana bai faɗo waye ya haramta musu ba to zamanin ka waye zai haramta musu annabi to irin wannan magana ta sahabi daidai take da hadisi marfu'i wajen hukunci da haka in malaman hadisi suka zo sai su ce hadisi riwaya mawqufatun riwayatan lakinnaha marfu'atun hukuman ta hukuncin ta marfu'i dan abin da ya faɗa baya yiwa wani ya halatta musu in ba annabi ba an gane ko ko sahabi yace yana daga cikin sunna yin kaza to ko da bai ce annabi ya ce ba daidai yake da ce annabi ya ce ko sahabi yace lokacin annabi mun kasance muna kirga kaza a matsayin hukunci kaza wannan ma daidai yake da annabi ya ce shine imam al-iraqi ke cewa qawlu sahabi min as-sunnati aw نحو أمرنا كنا نرى إن كان مع أثر النبي من قبيل ما رأى yace idan ka haje abu kaza sunna ne daidai ki da da annabi idan ka haje shi kaza daidai ki da annabi da haka wannan hadisin yana daya daga cikin hadisai mawqufai amma hukuncin sun hukuncin hadisi marfuci kuma ingantacce ne wato a tafsir riwaya ina ba da ku fahimta hadisin na fa'idantar da mu cewa abu guda biyu din nan ya sun sa wato ga jini guda biyu sun zama halal sannan mutu guda biyu sun zama mai halal sun zama to me ya dangantakar kawo wannan hadisin a cikin babin da ake magana kan hukuncin ruwa me ya alaƙa shi da matakin ai muna cikin kitabun tawarik ne babu liyaki ko to me ya dangantakar da wannan babin to na kun yi shiru lalle kai ya kamata da babu shiru eh halatta ne ana magana kan hukuncin ruwa ya kafa da yake magana kan kifi ko fara ko na ko da sun bada cikin ruwa ruwa ba ya da warke ba su bane ba tun da su ba da jinsa bane ba haka ko da hanta an sa a cikin ruwa wannan ruwa ba ne amma idan jini ne ba wani jinin da ma wanda ba an tawa ba kuma sai ba an gane ku وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في كلام احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء an karbo hadisi daga Abu Huraira yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dhubabu fi karabi ahadikum idan kuda ya fada cikin abin shan dayan ku kaga sai annabi ce sharab abin sha lafazin sharab zai shafi ruwa zai shafi wato ainihin zobarodo zai shafi leman tsami zai shafi leman zaki zai shafi komai da aka matse shi aka mai shi ruwa dan a sha ya zama sharab idza waqa al-dhubabu fi sharabi ahadikum idan wato kuda ya fada cikin abin shan ɗaya daga cikin ku kaga ya tsira a kai wani ya tafi to ka tsulmiyar da shi a cikin sun mali yanzu abu sannan ya shirya yawa ana ta domin shi kuda a cikin ɗaya daga cikin mukamukansa akwai cuta wa fil akhari kifa'an a cikin tsayar kuma akwai maganin wannan cutar to da yake kuna dan saya ne idan ya fada sai fada sai ya tsira akan abincin ka da abin da yake da cutar kan da yake duniya shi dan sai cikin da yake mai mamadu kuma ya ya magani wanda hadisi bukhari ne muslim suka rubuta bari mu karanta riwayar wa wa abu da bukhari ne da abu dawud suka rubuta wa zada abu dawud yayi kari cikin riwayar sai ce wa innahu yattafi bi janahi allati fihi da shi kullum yana jira ne kan abu da wannan mafitan wanda yake akwai cuta an gane ko shi haka kudatin ke wannan hadisi yana da cikin hadisi da waɗanda daga cikin waɗanda suka jarabtu da wato ainihin gwara shari'a da hankulan su suka karyata shi suna ganin ya za a annabi faɗa haka kuma yanzu a daidai duniyar da ake ciki yanzu ci gaban zamani duniyar kwamfuta dan adam ya je duniyar wata kai ya waye technology ya riga ma mai duniya kiwon lafiya mai ne ko zo kuna ta a tsoma kuda cikin amma ta wannan ai ya zama kauyen cike da waɗansu su suka abin haka amma abin mamaki waɗansu likitoci da aiki ya kawo su koyi suka shiga labirari ta musulmai sai suka ga wannan hadisi da suka gani fassarar su cikin sahih bukhari shikenan sai suka koma kasu sai suka zo da bincike suka tara kuda da yawa a ɗakin bincike sai suka fitar da wannan sakamakon cewa lalle abin da annabin ne ya faɗa ba laraban nan wanda yake kiwon raƙuma gaskiya ne haka ku daɗin yake a fuffuken sa ɗaya akwai cuta ɗaya kuma akwai maganin ta wannan binciken likitanci ne ya riga tabbatar manya manyan masu irin nasara da sun alamin islami na sun riga sun buga wannan sama da shekaru aru aru da suka wuce baya sai da nan wurin kasancewar wato da wuya su kama da suna da alaka da wadansu cibiyoyin bincike na addinin musulunci na waje ko kungiyoyin addinin makaga suna da kwantar da irin waɗannan sai zanto labarin irin wannan baya zo mana ababai sai a wuce da dama munan gurin ba shiru saboda muna da shi bayan kwarai da Allah ya kawo lokacin za a ɗan farfado dai amma ya kamata da ke yanzu mun zaɓi kungiyoyin addinin nan kasar suna da kwantar da kungiyoyin waje na addinin musulunci manya-manya akwai mujallu da ake bugawa na duniya irin su al-mujtama ta koyi irin su albayan wanda ake bukata a london a karkashin kungiyar al'ummar da islami irin su ga sunan gurin manya manyan majalu wanda kullum suna dafa abin da suke karanta a fayas ko da wani lokaci in wani sabon bincike a kai na technology sai an gwara shi da addini ya dace ko bai dace ba in wani sabon bincike ta ciwon lafiya ya dace ko bai dace ba ko menene ana magance irin wannan matsalolin kuma sai samu ba ta zo mana nan ko mu ba hanyar da za zo mana nan ko da sun muna nan da dai abin da yake dai na da shi da abin da yake cikin kewayen garin ta nan kawai ta da zara an kawo wani sabon sai ka ce a mu nan aka dora mana ba za a yi ba wani sabon hausa da yanzu وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Waqid al-Laythi yake cewa ba ku sai amin al-bahima abinda duk aka tsira daga cikin al-bahima lafazin al-bahima wadansu malaman suka ce shine dukkan dabba mai kafa hudu ita ce bahima amma wadansu suka ce al-bahima shine dabbar da take cikin waɗannan dabbobi guda hudu tumaki awaki shanu rakuma waɗannan su ne albahima sai kuma sauran waɗanda sa iya shiga cikin su daga cikin waɗanda aka halatta cikin dabbobin daji kamar barewa kaga Allah ji cikin amma ka kawo daga rita ita ma ta iya shiga cikin an fahimta ko da sauran dabbobin daji masu kafa wanda aka halatta duk sa karɓa albahima annabi ce ma kusi'a min albahimati abinda duk aka yanka ko aka tsira min al-bahimati daga dabbar gida wa hiya hayyatun alhalin tana raye fa huwa bayyin to wannan abin ya zama ruhi an fahimta ku yanzu misali za ka yanka rago a gidanka ka yanka rago kaga za ka zo ka mafake kan da kafar ya halatta ka ci komai a yi ma romo da kunnan ne ko da kafafun ne amma yanzu kawai jinsi ya tana tsaye sai a yanki kafar kuma a sabon da yake da magani a yi su din kafar ta warke wannan kafar da aka yanka ya halatta ka babbace a yi maka naman kai a gida ta fi halatta ba an fahimta ku ka yanke wani abu da mutum ta halatta ko kace za ka yanke kunnen ta ka je ka babbace ka ta soya ka bai halatta ba duk abin da aka yanka daga cikin dabba alhalin tana da rai to wannan abin da aka yanka ya zama mai ya zama to shi ne suka ce to amma wannan ana nufin dukkan abin da rayuwa ke shiga cikinsa dan akwai abin da yake a jikin dabba rayuwa ba ta shiga cikinsa shine kamar me yanzu kaho rayuwa tana shiga ciki abinda ko za a yi a gane rayuwa tana shiga ciki inda za a tsiri wajen da allura ko wani abu mai tsiri kuwa za ta rabuta a wurin za ta zafi da ta ji zafi in za ta zafi da ta ji zafi ya zama wannan abin rayuwa na cikin sa kenan to irin wannan abin in an yanke to wannan abin ya zama mutu mutukar ita dabba tana da amma in ba ta ba ta da wani filin game da wannan abin kamar misali ba ɗaukar cewa ko idan aka soka da allura dabba za ta yi tsalle ta ji ta cutu to kaga wannan rayuwa ba ta shiga cikin sa dan an yanke shi to shi wannan abin bai zama na jisa ba bai zama mushe ba ina ba ta kun fahimta dole sai abin da ke ta kullum daya a nan gurin zai ba ku hukuncin gashi da tumaki tun da can da kuma a yanzu a inda ake da waɗansu masana'antu akan yi barguna akan yi safa ta hannu ko safa ta kafa da mai da gashin kuma to yanzu wannan gashi idan aka yanke a cikin dabba tana jin zafi rayuwa na shiga cikin gashi ko ba ta shiga to a shi kaga tun da rayuwa ba ta shiga ya halatta kenan a yanke gashin tumaki a yi wani abu da shi a wannan lokacin wannan gashin bai zama mushe ba amma inda an ce rayuwa na shiga cikin gashi to da zaran an yanke da cikin ta dabbar tana rayuwa na wani kenan amma abin da rayuwa ba ta shiga cikin bai dauki wannan hukuncin ba ina fata ko fahimta to ina da sai mu takaita na wani hadisi imamu abu dawud da imamu turmudi suka rawaito wa hasana abu turmudi da hadisin hasan wallahu lahu kuma lafazin na imamu turmudi wato a yi hakuri dai ina jin abubuwan yadda ba na san inda na tsawai tunda ban san kamun ludayin ku ba kuma ba ku san kamun ludayi na ba yadda ta nake bin abubuwan sannu sannu ba na son in tsawaita da yawa ko ba na son inda a gana ya gudu da yawa akwai abubuwan da kuma kila sun shafi hadisi da dama wanda suka shafi safani ba na son in kawo safani da yawa na fi so in ba wa ma'anar gundarin hadisin har in wani lokaci wannan safani ya kama a kawo safani ko bayanai da sauransu wannan kuma ai babban dai abin da ba muhimmanci ka saka kowane hadisi mu gane ya inganta sannan mu gane hakikanin hukunce hukuncen da ke karkashin sa na zahiri ba tare da kutsawa ciki maganganu masu zuci ba wannan sai in hali yayi nan gaba dai ana tafiya a hankali a hankali ta Eh. wai ku magana ne ni magana da shi ba na jin mai aha ci gaba ka gane ita kungiya ba ka cewa ta halatta kai tsaye ba ka cewa ba ta halatta ba kai tsaye kungiya in an gina ta ne akan at-ta'awun ala sirri wa taqwa kan taimakekeniya bisa ga ayyukan alkhairi da ayyukan da'a ya halatta amma a gina kungiya da manufar wata manufa da banza da ake so a cimma ba ta addini ba adawa wanda da gaba da nan wannan da alaƙa har kullum abin da yake cutar da mu a ƙasar mu shine wato wajen kungiya kuma sai a koma kungiyanci to kan kungiya da ban kungiyanci da kungiya idan an yi sassu na ƙarfi dole zan to manya-manyan objective na wannan kungiyar shi ne ciyar da musulunci gaba dole mutum a za a tsara muna so mu ciyar da musulunci gaba ta wace fuska ku fayyace ta fuskar irin ta dukkan za a kaka makarantu nazari primary secondary an zuwa abin da ya gaba muna so mu ciyar da musulunci kuma ta wace fuska fuskar taimakekeniya kan kenan za ku rinka taimaka marasa lafiya a asibiti za ku rinka taimaka yan uwa musulmi da suke gidajen kurkuku za ku rinka taimaka wa gajiyayyu a a mata yadda mazajen su suka mutu ta yaya za a yi a tarairaye su a a iyayen da iyayen su suka mutu marayu ba su da mai rike su ba mai kula da su ta fuskar makaranta da rayuwa ta yaya za a yi a rike su kaga irin wannan kowace kungiyar da ta yi a'a muna so mu taimaka musulunci amma mu aikin mu gina masallaci kai a'a muna so mu taimaka musulunci amma aikin mu shine kaza duk kowace kungiya ayyukan da ta sa a gaba take so ta cimma shi zai nuna halaccin ta ko rashin halaccin ta yanzu ya hakuri wannan yanzu yan kungiya ta take za ta gina makaranta za ta gina masallaci za ta taimaka ma musulmi za ta kaza duk wannan ba aikin kirki bane ba ya rage na kuma ta ce ta fayyace wani hanyoyi za ta gidan cimma wannan nasarar a ta hanyar taimako ta hanyar kaza ta hanyar kaza ta hanyar kaza to sai a zo in kungiya ta tabbata ta irin wannan ayyukan alkhairi ba wanda zai ce wata halaka amma in da rigima ta sai waɗanda suka kafa kungiyar su ce to wannan da su ne manufofin mu da muke son mu cimma kuma ne yadda ake yi game da duk wanda zai musulunci shi ya ci wasu cimma in bai ci wasu ba to kuma shi musulunci su bai ba da zan da ya zama shi zai ke da za kuma kungiyar shi ke nan ba kungiyar shi da shi ya zama sun je miki kenan yawa ba da yake gama wannan muna yi wajen hali kwarai kwarai ma ina jin ba ka kama ta shaka sosai da ne ba ne su kina sosai a shekara amma kina da kana yawan zuwa inda nake yawan karatu suka wannan kofar sun yi sama da shekara biyar muke guda cewa ga yadda ya kamata a cikin can ba kungiyar ce ne ba amma a ra'ayin su suke a cikin kungiyar gaskiya saboda wani sai ba a da wani mutum wannan ko yau ita ce ko ko ilu abinda ma zakariya ke cewa ga zo mu rodan ka kofin ka sai kuma kuda zo ya tsara da kuke ka ji zaka tsara ne kuma sai ta ki ka kuma ya tsara da bebe sai ya ciwa sai ya zaka yi da wannan abu zaka zubar kuma da zubar ni dai a a fahimta ta yanzu ban ga wani maganar wani malami ce ba amma a fahimta ta zubar wani in kuna zulme shi ne sai ya magana kuwa a yi magana kuwa na yi kiri mai wannan magana a cikin dukkan darussan wa ba su fili yanzu ka ka'idojin duk muna faɗa ne kaɗan kaɗan idan ba na ma hadisi sai kaza suna nufin kaza to me ne sai yau da gobe shi ta duk kurfi insha Allah to ba da Thank you. da kuma wanda in ba ya ko wani abu a yawo a kai da wani a duk da wani abu da kuma ko a kai da wani gari a bakin ka'idar musulunci ne duk inda mutum ya mutu a lahiri baya halarta ɗaukan mutum daga bauchi a kai shi kama za a bari ko a ɗauko na kama a kawo su an fahimta ku wannan ba shi halarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fayyace wannan cikin hadisi inda mutum ya mutu ana ake gudu ba a ɗaukar da jikin ba ga wani da ba a ɗaukar da wani da wani sai fa irin waɗanda suke mutuwa a turai ƙasashen turai sun su san gurin da wuya ka samu gabar da haka na kawai a zai labar kyauta sai an saya shi da kuma kasa kuɗi kuma jin tsoron kila waɗanda za su tsere ne gawar da ba musulmi ba ne kuma kila ko waɗansu ƙa'idoji a da dokoki da suka shafi siyasar duniya da suka shafi hulɗar da kalanci tsakanin ƙasa da ƙasa ba lalle ba ne ya kasance wani an samu damar binne to irin wannan da aka ɗauko shi aka kawo shi gare shi don saboda wannan su wannan sun so da suna shi da ya mata haka amma a kawo mana cikin gida a ce wai dan shi mutumin maiduguri ne daga bauchi za a ɗauke shi a kai shi maiduguri ko dan shi kaza ne daga nan a ɗauko shi a kai duk inda mutum ya mutu da abin da shi a kan gida shi ne sunna shi ne abin da ke sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda eh ko yayi wasiya ai wasiya ba aiki ne sai mutum ba sunna ba duk wasiya da ta fito da ta ba sunna to ta ta zama ya wuce sai dai aiki da sunna ba ba da wasiyar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
ina sa ran gobe insha Allah da magariba za mu sake yin karatu sai dai na dare ne ba zai samu ba amma dai yau dai za mu yi na dare da Allah kamar yadda dare da tashi gobe kuma da magariba ma tsara ko da babu irin cikin wannan littafin amma na bayan ita ne gobe shine ba zai yi ba saboda wasu dalilai waɗanda suka fi ƙarfi na insha Allah